نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في إيلاء باب ما جاء في ظهار الحر أليس كذلك وقبل ذلك وأن يتي السلام عليكم أكراتن جيا na wanda yake da mata hudu sai ya saki ɗaya kuma ya auri wata kafin wadda ya saka ta gama idda to idan ya rasu kafin ta gama iddar tana da gado ko kuma hudun da suke gidansa su ne kadai za su gaje shi to a farko dai ba a cikin karatu aka yi ba a cikin tattau ba shi ba shi da alaka da karatun da muka yi rannan ba cikin karatun rannan ba ne matsala ce tattaunawa ake zai aka shigo da wannan matsalar na cewa in mutum yana da mata hudu sai ya saki ɗaya kafin ta gama idda ba shi da ikon ya auro kanwanta ko gwaggonta ko ya kumbunta ba shi da ikon kuma ya auro wata sai wannan ta gama idda malikiya sun tsananta a wajen suka ce auren an hana bai yi ba to yansu malamai suka ce yana da ikon ya auro wata ya kara kan ya kara ta zama ta cikon hudu amma ya san ya sai ya sanar da mutane don kar a zo a ce yana yana rike da mata biya waɗanda suka faɗa cewa in yayi haka auren yayi to wannan tambayar mecece jawabin shafi'iyya su suka faɗi wannan magana mecece jawabin menene jawabin su she suka ce za ta gaje shi su biyar kenan za su gaje shi tushariquhunna fil tumun kenan don babu nassi ko hujja da aka ce tumuni mace hudu kadai za ta gaji tumuni duk masaloli ne ijtihadiyat shine wannan musharraka tushariquhunna musharaka kenan za ta sharaka su a cikin gado tumuni sai araba mata biyar kenan an fahimta ba a ji ina babu ma ja a fi ziharin hurri babin da zo na yin ziharin ɗa in ɗa ya yi zihari ya yake ala haddasani ya haya an malikin an sa'id bin amr bin sulaimin zuraqi annahu sa'ala al-qasima ibn muhammadin an rajulin tallaqa imra'atan in huwa tazawwajaha mutum ne yace in na aure ki kin saku ko na sake ki fa qala al qasim ibn muhammad in rajulan ja'ala imra'atan alayhi ka zahri ummihi in huwa tazawwajaha ku tambayan da aka yi akan aure ne da saki in na aure ki kin saku kafin ayi aure kuma aka aukar da saki kenan ko to shine da za a bada jawabi sai aka ce ai wani mutum ya yi zihari da matar da zai aura ce in na aure ki bayan ki ka bayan uwata ba ziharin kenan ba to shi kenan fa amarahu umar bin al-khattabi shi sayyidina umar yace in huwa tazawwajaha Allah ya karabaha hatta yukaffira kafarat al-mutazahir shi sayyidina umar yace to in ya aure ta kare kusance ta sai yayi kafarar zihari akan wannan jawabin me ke hukuncin jawabin farko tambayar farko eh wannan zihari ne zihari ke da kafara saki fa eh eh ai an fahimci matsalar ko wani ya tambaya in mutum ya saki matarsa da zai aura kafin ya aure da in na aure ki na kin saku auren ki ya mutu in na aure ki na sake ki ko na aure ki kin saku to sai ba a ce mishi eh ko a'a ba sai aka ce to wani mutum zamanin sayyidina Umar yayi zihari da matan da zai aura kafin ya aure ta in na aure ki kaza ka zanki kamar na uwata ba shine ziharin ba to sai aka zo aka fada masa sayyidina Umar shi sayyidina Umar ce to in ko ya aure ta bayan yayi wannan zihari to kada ya kusance ta sai yayi kafara an fahimta ai an san malikiya ba za su shi ba za su yi shuru da wancan matsala ba duk wayannan matsaloli na aure na saki da mai wallahi kashi 90 bisa 100 ciki duk ijtihadiyat ne duk ijtihadi ne na malamai matsalar da ke da nassi ba su da yawa eh shi yasa zaka ga imamu malik da kanshi yana magana in ya fada sai ga in ka je cikin sharhi malikiyan kansu sai ga wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to amma in kana fassara kai kana fassara muwatta ne in fiqhul malik kake fitowa da shi eh in ka je cikin sharhi za ka ga abin da ake fada qala wa haddathani an malikin annahu akan wannan maganar wacce ya aure tayi me kenan qala wa haddathani an malikin annahu balagahu anna rajulan sa'ala al-qasima ibn muhammadin wa sulaiman ibn yasarin an rajulin ta zahara min imra'atihi qabla an yankihaha wani yayi muzahara da matarsa kafin ya aure ta fa qala sai suka ce wannan manyan malamai guda biyu suka ce Qasim dan Muhammad da Sulaiman ibn Yasar manyan manyan fuqaha ulbat sai ce sai suka ce innaka haha fala yamassaha hatta yukaffira kaffaratal mutazahir in yi aure ta to kada ya sadu da ita sai yayi kaffarar zihari sa'annan yake da ikon ya sadu da ita. Ƙala wa haddasa ni an malikin, an hisham bin urwa, an abihi, annahu ƙala fi rajulin ta zahara min arba'ati niswatin lahu bi kalimatin wahida. Mutum ne yake da mata hudu sai musu zihari dukkansu baki ɗaya da kalma ɗaya. dukkanku da wacce da wacce da wacce dukkanku bayanku kaman baya kaza ka zankuwata ba haka bane ba ai shine zahari kenan to ya zai yi innahu laysa alaihi illa kaffaratun wahida kaffara ɗaya zai ala wa haddathani an malikin an rabi'ata bin abi abdurrahman misla zalik aka ce daga imam malik daga shehun shi rabi'a shi ma haka ya faɗa qala malik imam malik yace wa'ala zalika al'amuru indana ya ce haka al'amarin yake a wajenmu mutanen madina kenan. Kala maliku, shi imam malik ya ce, Kala Allah ta'ala fi kaffaratul mutazahiri ya ce, ai Allah ya fada cikin kaffaran wanda ya zihari, me ce, fata hariru raqabatin min qabli an yata masa ya ‘yanta wuyayi kafin ya sadu da ita. Faman lam yajid fasiyamu shaharaini mutatabi'ain wanda bai samu ba sai azumi wata biyu jere min qabli an yatamasa kafin ya sadu da ita wa man lam yastati wanda ba zai iya yin azumi shi wata biyu ba fa it'amu 60 miskina sai ya ciyar da miskinai 60 قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس في مجالس متفرقة يتي imamu malik ya ce mutum ya mamata ya zihari da matarsa a wajeje daban-daban ya je majalisar na ya fada ya je majalisar ce ya fada kala laisa alaihi illa kafaratun wahida ya ce kafara ɗaya zai yi fa in ta zahara sun makafara to in ya yi zihari ya yi kafara ya sake yi kuma fa sun mata zahara ba da ayu kafira fa alaihi kafaratu aidan to zai kafara biyu ke an fahimci matsalar ta fito fili قال مالك ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر wanda ya zihari da matarsa kafin yayi kafara kuma shi sadu da ita me ke hukunci annahu laysa alaihi illa kafaratun wahida yace kafara ɗaya zai yi wa yakufu anha hatta yukaffira da da an sanar da shi sai yayi kafara sai kafin ya yi zihari kafin ya kafara shi sadu da ita to nan da nan sai ya dauki ya dauki kafa ya daina saduwa da ita din sa'an nan ya je kafara wal yastaghfirillah ya nemi gafarar Allah saboda ya saba ya keta haddin shari'a qala malikun wa zalika ahsanu ma sami'tu ahsanu ma sami'tu me kenan ma'ana akwai wani abubuwan da ya ji amma shi abin da ya zaba kenan qala malikun imam malik yace والزهار من ذوات المهارم من الرضاعة والنسب سواء ya ce zihari da mahaifiyar mutum ya yi ko kuwa a'a mahaifiyarsa jan shayarwa duk daidai ne dangantaka ta jini ko ta shayarwa duk ɗaya ne قال مالك وليس على النساء زهار imam malik ya ce mata ba su da zihari namiji shi zai zihari da matarsa ita kuma in ta faɗi wannan kalma ya zama zihari bai zama zihari ba a wajen malik qala malikun fi qaulillahi tabaaraka wa ta'ala ita imam malik ya fada a cikin ayar da take magana tana cewa wallazina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu wa'anda suke zihari daga matansu sa'an nan su sake dawowa kan abin da suka faɗa ɗin ƙala samitu an tafsira zalika ya ce ya ji cewa fassaran wannan ayar ita ce an yi ta zaharar rajulu min imra'atihi mutum ya yi zihari da matarsa summa yujmi'u ala imsakiha wa isabatiha bayan ya yi ziharin ya kuma ya kudurce cewa shi zai yana rike da matar shi kuma zai sadu da ita ba zai sake ta ba fa in ajma ala zalika faƙad wajabat alaihil kafara in ya kudurce cewa shi zai ci gaba da rayuwa da matarsa to dole sai yayi kafara wa in tallaqaha bayan yayi ziharin kuma shi ya saki ta fa wa lam yujmi ba'da tazahurihi minha ala imsakiha bayan ziharin bai niyyar zai zauna da ita ba wa isabatiha fala kafarata alaihi an fahimci wannan ma qala malik imamu malik yace fa in tazawwajaha ba'da zalika in yayi zihari din she ya sake ta to bayan ya sake ta kuma she zai sake aurenta lam yamassaha hatta yukaffira kaffaratal mutazahir ba zai sadu da ita ba sai yayi kaffara قال مالك إمام مالك يتي في الرجل يتظاهر من أمته متين يزهاري دبي وسقر قرص كينا إنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الزهار ما يأي زهار كما سيغينا سوء سادو دا إتا يسيأي كفارة الزهار قبل أن يطأها كافية سادو دا إتا قال مالك إمام مالك يتي لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره in mutum ya yi zihari kuma ba zai shigar da ila'i ba a ciki sun zama biyu kenan ko illa an ya kuna mubarran la yurido an ya fi a fi tazahurihi sai dan yana so ya cutar da ita ne baya son ya dawo a cikin ziharin da ya yi halau haddathani an malikin an hisham bin urwa annahu sami'a rajulan yas'alu urwata ibn zubair an rajulin qala limra'atihi yace an tambaya wani mutum yace ma matarsa kullum ra'atin an ankihuha alayki ma ishi fa hiya alayya ka zahar ummi yana zaune da matar sai ce duk macin da na aura bayan na aure ki duk macin da na aura na kawo miki ma'ana ya mata zihari bayan ta bayan kan bayan uwarsa ya yi zihari fa qala urwa shay urwa yace ibnu zubair yujzihi an zalika itqu raqabati yace sai je yan tayu yayi shikenan sai ya ci gaba da rayuwa da matarsa saboda matsaloli ne da suke da matsala me ya kawo haka kana zaune da matarka saboda wai ka kwantar mata da hankali sai ka ce duk macin da zan auro bayanki yayi zihari ma'ana yana kwantar da hankalin matarsa kenan ba zai aure ba kenan to kuma fitina sai ta zo ta faru ko sai kuma yanzu yana son ya aure mutane suna yin haka wani ko kasashen laraba ko nan wa'yan sojeji ana yi in yi aure ranar da matar ta zo ta tare sai ya bar ta ɗauki alkur'ani ta rantsuwa in na mutu ba za ki aure ba har abada wata sai ta yi haka kuma ta yadda ta yi rantsuwa da daren angwanci tana murna yana ba haka ba ne ba da abin da ya fada zai zauna da yawa haka ake shi sa wata kaga mijin ya mutu a yi a yi ta yi aure ta kiya yana faruwa ba wata illa ba ce wani daren zai kawo alkur'ani kirka alkur'ani kina so na eh ina son ka to zaki alkawari bayan na mutu ba za ki auri kowa ba a lokacin sai ta ce me me za ta ce me za ta ce shi kenan sai ta dauki ta yi rantsuwa a haka ba yariya ba ce ba ta san wani abu ne ta san abin da duniya ke ciki ne tana ganin soyayya kenan to kaga ta daura kanta kenan to in ya mutu mai ke hukunci za ta iya yin eh? akwai matsaloli da yawa da suke faruwa a haka wannan lokacin daren angwanci din saboda yariya ce kaza kaza kaza kaza shi kuma yana da dabara shi baya son shi kenan in ya mutu karta ya aure to bayan kabar duniya kuma ina ruwanka bayan kabar duniya kuma ina ruwanka da abin da duniya ke ci eh turawa su ne suke da aƙidar duniya kaɗai duk rayuwar duniyar da ake ciki ba wanda ya kai turawa fa tashin hankali da ɓaci rai da wahala duk duniya ba wanda ya kai turawa wahala da tashin hankali duk turawan duniya kasashen turawan duniya me ya hadafin su a cikin me suke me ya manufar su a cikin rayuwa tattalin arziki duk turawan duniya duk kasashen duniya tattalin arziki su mallaki kasa su yi samu tattalin arziki ana ta samun tattalin arziki ne don aime don a ji daɗin rayuwar duniya ma'ana ba tura su a wajensu duniyan an halicce ta ne don ita kanta shi yasa ita kaɗai suke nema ba ruwansu da lahira shi yasa sun fi kowa samun tashin hankali kuma duk wata kasa da kasa ne kasashen turai baki ɗaya gabas da yamma ba wanda tattalin arzikinsu bai karye ba ba wanda ba sa fama da tattalin arziki shi sa shi su zo nan su cilla muku fitina je nan su cilla fitina su zauna su bude kasuwan makamai su bude kasuwan makamai kuna iya kerawa ne sai ku ɗebi dukiyar ku je ku yi mai ku kai musu ku sau sai su sayar muku tsofaffin da suka yi da jimawa su ba su amfani da su yanzu shi su sayar muku ku zo kuna kakkashi kawo junan kuma duk da shi hankalinsu bai kwanta ba har yanzu kuma hankalinsu ba zai taba kwantawa don ba abin da tunaninka ya baka ko abin da ranka ke so shi zai sama kwanciyar hankali ba duk mutumin musulmin da ke duniya ba duniya ke gaban shi ba fa ina ke duniya an halicce ta ne don mai batu duk arnan duniya an halicci duniya ne don duniya duniyan an halicce ta ne don ita kanta duk musulmi kuma duniya an halicce ta ne don ya zo ya yi mai ya gina ina lahira to shi yasa da'iman shi yana ji cewa in ya mutu ya bar wannan duniya akwai inda ya fi duniya shi yasa za ga ana kashe su ba ma ana kashe ko ina mutum yana ganin ana kashe wani amma ya ki yadda ya bar musulunci ya ce eh ya yadda eh ya yadda da ko menene za a yi yana kallo aka kashe waɗansu da zai ce ya yi ridda ya koma musu ya shi kenan amma ya yadda shi ma a kashe shi wannan iko taimako ne daga Allah zai ba su shahada an fahimta in an tambaye ka wafi kowa wahala duniyar nan sai ka ce tura a aqidarsu a tunaninsu duniyan an halicce ta ne don ita kanta musulmi kuma duniya an halicce ta ne don mai a gina lahira to shi yasa da'iman kai kake da nutsuwa a cikin zuciyarka shi kuma rayuwa ana rayuwa ne in an mutu an mutu kenan ba shi kenan to kuma ba haka al'amarin yake ba an fahimta babu ziharil abidi babin da yazo na zihari na bayi bawa in yayi zihari ziharin yayi ala haddathani yahya an malikin annahu sa'ala ibn shihab an ziharil abd imamu malik ya tambayi malamin sa malan ya tambayi malan kenan bawa in yayi zihari me ke hukunci فقال نهو زهار الحر يتي كمن زهار الدا قال مالك يريد أنه يقع, يقع عليه كما يقع على الحر yace ai abinda ibnu ishabin ke nufi shine yanda in da yayi zihari ya ya auku haka shi ma bawa yayi zihari ya auku qala malik imam malik yace wa ziharul abdi alaihi wajibun wa siyamul abdi fi zihari shaharani amma akwai bambanci tsakanin hukuncin fa bawa da ɗa bawa shi in zai azumi wata biyu zai قال مالك في العبد يتظاهر في من امرأته إنه لا يدخل عليه إيلاء يتي باوا يي زهاري ما تسا أي بزي كما إيلائي با سبو دمي wa zalika annahu law dhahaba yasumu siyam al-kaffar siyam kaffaratil mutazahiri dakhala alaihi talaqul ila'i to saboda wannan akan mazhabin waɗanda suke cewa mutum yayi ila'i da lokacin ya cika aure ya mutu kenan to in yayi ila'i kuma yazo yayi zihari ko ko yayi zihari yayi ila'i kafin ya gama lokacin azumin ya kai ma'ana ila'in da ya ya cika auren ya mutu kenan ko da yake wa'yansu malaman malikiya sun ci sun yi gyara suka ce a a wannan magana wa'yansu malaman malikiya kenan wa'yansu suna ganin ba haka bane ba qabla an ya furga min siyamihi babu ma a fil khiyari babin da yazo na zabi a baiwa mutum zabi mace ce take baiwa tana auren bawa sai aka ‘yanta ta yau ta zama ‘ya, to sai a ba ta tana da zabi, tana da ‘yancin ta ce ta yadda ta ci gaba da zama da auren ko kuwa a'a daga yau babu auren don yanzu ta fita daga gabauta ta zama ‘ya, halin ta samu darajar ɗaukaka. An fahimta shi ne khiyari. Hala haddasa ni ya haya an malikin, an rabi'ata bin abi Abdurrahman, an القاسم bin Muhammadin. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أنا عائشة الله كرمت داتشي كان في بريرتي ثلاث سنن تشي بريرة بيواتي دا عائشة تسيد أنت تكفنشو تسيد أمسا تشي بريرة كأي أتكين تمنسى مسنوني قدا أكو سنة تفرقو فكانت إهداء السنن الثلاث لا أتكين سنوني قدا أكو أنها اعتقد فخيرت في زوجها نفرقو سنة تفرقو an ‘yanta ta sai aka ba ta zabi za ki ci gaba da zama da mijin naki ko ko a'a kina da ‘yanci yau sai ta zabi me sai ta zabi ‘yanci sai ta zabi ‘yanci matsalar da ke nuna cewa dan adam duk dan adam Allah ya ɗaukaka shi ya ba shi daraja baiwa ce fa kuma matan manzon Allah ta yanta da na Aisha ita ce ta je ta kaza kaza ba haka bane alwala'u liman ataka alaysa kazalik to amma sai da manzon Allah ya zo ba ita ce manzon Allah yake ba ta shawara ba eh ta ce ya manzon Allah shawara ake bani ko ko umurni ake bani addinin musulunci kenan manzon Allah bai tsawata mata ba ce dole ba yace a'a shawara aka baki tace in ko shawara ne manzon aka ruwa matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yancin dan adam kenan cikakken yanci kenan na dan adam cikakken yanci kenan na mata amma duk hayaniyan da ake a duniya ba za a taba zama lafiya ba sai komai an zo an bashi fassarar shi daidai me ya rikita rayuwar duniyar nan yanzu duka siyasa demokradiyya yanci waɗannan guda uku duk an ba su fassarar da bata dace da su ba shi ya aukar da fitina da rigimgimu da rashin zaman lafiya a cikin duniyar nan aka ce yanci mai ina ma nan yanci duk musulmi duk mutum ɗan adam da Allah ya halicce shi wala kad karramna bani adama duk yana da yanci shi to amma me yayi yanci ma'ana kai abin da kaga dama to ina ma ina amfanin addini kenan ina amfanin shari'a kenan dabba ke da dabba ke da abin nan amma mutum dan adam a'a komai yana da ka'ida komai yana da ka'ida da siyasa da yanci da demokradiyya demokradiyya aka ba ta suna wacce take ba ta da demokradiyya ita ce a turai duk wanda ke cikin kasan kaza yana da yanci mace tana da yancin ta tafiya tsirara demokradiyya kenan tana da yancin ta yi tafiya tsirara amma ba ta da yancin ta yi hijabi ba ta da yancin ta yi hijabi in ta yi hijabi sai hankali ya tashi ina yanci duk wanda ke cikin kasan yana da yanci dokar kasan ta kare shi ya ji daɗin rayuwa amma kasashen waɗansu kasashen ana zuwa ana halaka su ba su da yancin rayuwa ina yanci to ba demokradiyya ba yanci ba siyasa ana yi ne abin da rai ke son zuciya ake bi shi yasa kowa ya kasa zama lafiya a cikin rayuwar duniyar nan barira aka tambaye ta ya ce ta ce a'a ya manzon Allah umurni ake bani ko shawarta ke baiwa shekaran jeje da ana Aisha kin isa ma gaban manzon Allah har ki tambaya ya manzon har manzon Allah ma yazo ya ce miki kaza kaza ya ce to ya manzon Allah umurni ake bani ko shawara shawara ke wace ce eh ke wace ce to amma da yake shari'a ta ba ta kare kowa to matukan kana ta shari'a na tare da kai kana da cikakken ici kana da gata manzo Allah ya ce a'a ba umurni bane shawara ne yace in ko shawara ne a'a ba ban yadda ba sai manzo Allah ya fushi da ita hakkinta ne ba wanda ya sai hana ta shari'a ta ba ta hakki a hannunta duk wanda ya hana ta yayi zalunci to kuma ba zai dadi ba zai ji dadi ba sunna ta farko kenan wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alwala'u liman a'taqa da ta zo ta ce ya manzo ina na Aisha gashi nan wanda suke mallaka ta sun ce wa a sayi ni a yanta ne amma su suke da wula manzo Allah ce la alwala'u innamal wala'u liman a'taka wanda ya yanta ba ba shike da wulici ba wanda ya karbi kudin shi je kashe ba wa dakhala sunna ta bi sunna ta uku kuma wa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal burmatu tafuru bi lahmin manzo Allah ya shigo gida sai ga tukun yana tafasa da nama a ciki ana an dafa abinci gidan manzon Allah ana ana ga tukunya na tafasa da nama a ciki kanshi na tashi ko to faqurriba ilayhi khubzun wa udumun min adamil bait amma da za a kawo ma manzon Allah abinci sha kawo mishi gurasa da miya ba nama ba komai irin yadda miyan da ke gida فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alam ara burmat alam ara burmatan fiha laham ba tuku ban ga ba tukun ya gani da nama a ciki ba ya za ka mai abinci ba nama ƙarya kake sai dai ka ce ba ka da kuɗi wallahi kamar matarka da yunwa Allah zai kama ka an yi wannan har an gaji ba wanda ya ci nasarar rayuwa zai taho yana zuwa shi tsire ko balango ya sa cikin mota yana tafi yana dauka yana saka kafe kai gida ya canye ya gama yana zuwa sai ce a bashi ruwa ya shashi ya koshi kenan mata iyalan gidansa kofa duk abin da ya sai su ci wallahi baka yi daidai ba adalci baka yi adalci an fahimta ba ba tukunya na gani da nama a ciki ba ya za ka mai abinci ba nama faƙalu sai suka ce bala haka ne ya manzon Allah da tukunya da nama tafasashe ga farfesu ga kanshi ga komai ya rasulullah walakin na zalika lahamun tusuddika biya ala barira amma wannan naman da kaji kanshi shi ya manzon Allah sadaka aka ba barira kai kuma baka cin sadaka wa anta la ta'kulu sadaka suwa ke jayayya da manzon Allah suwa ke tattauna muhawara da manzon Allah ba tukunya na gani da nama yana tafasa eh tukunya amma ai nama nama ne da aka ba sa bari da sadaka kai kuma baka cin sadaka to ba sai a bar wanda za su ci ba su ci ba wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa alaiha sadaqatun wa huwa lana hadiyya ita aka baiwa sadaka amma mu kyauta ta bamu ba na cin sadaka amma ina cin kyauta ko sai a yi mai to wannan ke nuna nassi ba kowane lokaci haramci ke rataye da zatin abu ba fa kamar kuɗi naira dubu na ajihunka satowa ya yi naira dubu ɗin wurin shi haramun ne ko halar mai sai da shinkafa ko mai sai da wake ko mai sai da menene da menene gurasa tana ya je tsaya ya ba ta kuɗin wannan kuɗin ta ba shi gurasa ta ba shi abinci ita wajenta mai hukunci haram ne ko haram wannan hanyar shigowar kuɗin ita ce ta haramta ita kuma wancan da ta karbi kuɗin haramun ɗin waje sayarwa ta yi ciniki ta yi sayar mishi ta yi ita wajenta ya zama halar shi kuma wajen shi haramun ne amma zatin kuɗin ne to yanzu haramci da halarci ya ta'allaka da zatin ne ko hanyar shigowa an fahimta? sunna ta uku kenan ai an fahimta ku? sunna ta farko ita ce me? yanci ta biyu alwala'u liman a ataka sunna ta uku huwa alaiha sadaka walana hadiyatu barira kenan ita kadai na Aisha tace barira kadai a sanadiyanta mun samu sunnoni guda uku ilimi manya manyan ilimi da sunnoni guda uku ashe matan manzon Allah masu lissafin sunnonin suke sunnonin masu su suke ba fushi suke da sunna ba eh jin dadin sunna suke قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتؤتق أولاد عمر هنا فراتي وبيواتي تكي أورن باوا سيأك أنتاتا إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها wannan baiwan tana da zabi matukan bai sadu da ita ba in ya riga ya sadu da ita to ba ta da zabi kuma to in ya sadu da ita ta ce aini ban san cewa ina da zabi ba fa shine za a yi bayani qala malikun imam malik yace wa in massaha zawjuha in mijinta ya sadu da ita fa za'amat annaha jahilat anna lahal khiyar shi tariya cewa aini ban san ina da hakkin khiyari ba fa innaha tuttahamu wa la tusaddaqu bima da'at min al-jahala ya ce a ba za a gaskata abin da ta faɗa ba za a zarge ta ba za a gaskata abin da ta faɗa ɗin ba wala khiyara laha ba'da an yamassaha bayan ya sadu da ita ba ta da zabi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء وتبيوا سننت زبراء بيوا تكين كبيلا بني عدي أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ ita take da ba da labari cewa da tana karkashin wani bawa ne shi ke aurenta ita ma baiwa ce faqalat sai aka yanta ta sai ta ce fa'arsalat ila hafsa ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama fa'arsalat ilayya hafsa ta ce shi na na hafsa ta aiko ta kira ni fada'atni ta kira ni faqalat sai ta ce inni mukhbiratuki khabaran wala uhibbu an tasna'i shay'an ce zan baki wani labari ba na son ki ki komai zan faɗa miki ne zan baki wani labari wani ilimi amma kar ki komai tukun inna amraki biyadik ma lam yamassaki zawjiki yanzu al'amarin kina hannunki kina da zabi matukan bai sadu da ke ba fa in massaki fa laysa laki min al'amri shay'un har ya sadu da ke to baki da zabi qalat fa qultu she tace sai nace huwa talaqu thumma talaqu thumma talaqu fa faraqatuhu thalathan nana hafsa ta ta bashi ta nana hafsa ta cece ta ta ilmantar da ita ta yi mata abin alkhairi nasiha amma mijin kuma fa ba zai ji dadi ba ko قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال يجي أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير duk wanda ya auri mace sai da ya aure ta sai ta ga yana da ciwon hauka ko wani wata cuta da ba ta da daɗi to tana da zabi za ba ta zabi ta ci gaba da zama da shi ko ko a'a fa in sha'at qarrat wa in sha'at faraqat in ta ga dama ta zauna in ba ta ga dama ba ta rabu da shi قال مالك في الأمة تكون تحت العبد إمام مالك يتي بيوا تكي كركشن باوا ينا أورن تكينا ثم تعتق قبل أن يدخل بها تعتق قبل أن يدخل بها سعنا أكا أنت تكافين يسادو دئتا أو يمسها إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها ai yanzu tana da yancin ta zabi kanta tunda bai sadu da ita ba ko to in ta zabi kanta ba za ba ta sadaki ba ta sadaki kenan wa hiya tatliqatun wa zalika al-amru indana saki dai kenan haka al'amari yake a wajen mu Imam Malik a kasan Madina kenan qala wa haddathani an Malik an ibn Shihab annahu sami'ahu yaqulu ya ce ya ji ibn shahabin yana fadar cewa idza khayyara ar-rajul imra'atahu fakhtaratu in mutun ya ba matarsa zabi ki na baki zabi ko auren ki kashe auren ki ko ko ki saura tare da ni fakhtaratu je ta zabe shi falaisa zalika bi talaqi yace ai ba saki saki bai auku ba qala malik wa zalika ahsanu ma sami yace abinda cikin abubuwan da naji abinda yafi kyau ke qala malik fil mukhayyara imamu malik yace dangane da mutum da aka bata zabi idza khayyaraha zawjuha fakhtarat nafsaha faqad talqat thalathah mijinta ya ce na ba ki zabi ko ki zabi kanki ko ki zabe ni shi ta ce ni na zabi kaina ya ce wai ta sauku saki uku wa in kala zaujuha in za mijinta kuma musu ya ce a'a ni zabin da na baki saki ɗaya ne ban baki zabin saki uku ba lam ukhayyir illa wahidatan falaysa lahu zalika wa zalika ahsanu ma sami'tuhu wai ba shi da yancin ya ce a saki uku na baki zabi tun da ya ce ta zabi kanta saki uku ne malikiya suna da wahala a wajen saki fada suna da wahala mazhabin suna da tsanani da zafi imam malik da'iman yana daukan abin da yafi ne saboda darajarsa qala malikun wa in khayyaraha fa qalat imam malik ya ce to in ya bata zabi fa sai ta ce qad qabiltu wahidatan na karbi amma ɗaya wa ƙala lam urid haza wa inna ma khayyartuki fi salasi jami'a yace a'a ni ba ɗaya na baki zabi ba uku na baki baki ɗaya annaha in lam taqbal illa wahidatan aqamat indahu ala nikahiha yace uku na baki tace a'a ban karba ba sai ɗaya to saki nawa kenan ɗaya ولم يكن ذلك فراقا in sha Allahu ta'ala yace wannan ma bai saki bai auku ba in sha Allahu ta'ala da in sha Allahu lishak aw litabarruk litabarruk babu ma ja'a fil khul'i babin da yazo na khul'i an san khul'i ko abin da yake ce an san khul'i menene khul'i mace ta farshi kanta daga mijinta ko yana santa ita ba ta son zaman to sai ta bashi abin da ta karba ko kasa da haka ko sama da haka to ta farshi kanta kenan ko shine khulqi qala hadathani yahya an malik an yahya bin sa'id an amrata binti abdurrahman أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت ibn qais ibn shammas wannan tana matan sabit dan qais ne dan shammas wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kharaja ila subh fawajada habibata binti salim inda babihi fil ghalas manzo Allah yana fitowa sallah zashi masallaci da asuba sai ga ta zaune ba kofa ko tsaye فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه كما زال ce wace ce wannan فقالت ستتي أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله in ka zo kana salama ka ce wane ne ba zai ka ce ni ne ba abin da kai ni ne wane to shi kenan wanda ke tambaya ya san da yake magana amma wane ne ka ce ni ne kaiwa ba ma'ana an fahimta kala ma sha'anuki shi manzo Allah ce me labarinki me sha'aninki lafiya da asbah bakin kofa in ka san bata kwana wannan daren bata yi bata yi bacci ba kenan tana cikin tashin hankali tana cikin bacin rai yasa ta yi asubanci ta zo ta tsaya kofar manzo Allah ta san zai fito sallah asuba to ki bari zuwa da rana mana zuwa ta kasa hakuri duk sa na mutum ya shiga cikin damuwa abin da yake gaban shi shine a warware mishi wannan matsalar to asuban fari ta zo tana tsaye kofar manzon Allah daren ya kai kenan ta iya barci kuwa za ta ji daɗin bacci kuwa ma sha'anuki qalat sai ta ce la ana wa la sabit bin qais li zawjiha tace ba ni ba sabitu dan qais ya manzo Allah ba ni ba shi falamma jaa zawjuha sabit bin qais da yazo aika aka da aka yazo قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكره ce ga matanka habibatu ɗan ‘yar sahal ta faɗi abinda Allah ya abinda Allah ya hore mata ta faɗa faqalat habiba sai ta sake faɗa kuma ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullu ma a'tani indi tace duk abinda ya bani suna nan aje ba abinda na taba aje mota ya bata gona ya bata gida ya bata kudi ya bata menene da ko menene dai shi suna nan ban taba komai ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li thabit bin qais khudh minha shi manzo Allah ce ka karbi abin da ka bata din fa akhadha minha sai karba wa jalasat fi baiti aliha sai ta koma gidansu aure ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din bas'alan da ta kai gaban shi an warware ba ba wahala ba ba, ba wani kwana kuna gaskiya ake tafiya gaskiya ake gaskiya kai da zai ma hukunci da wanda zai ku duka kun san gaskiya ake fada ba abin ba a goyon bayan kowa ba abin son zuciya an fi karfin son zuciya anan an fahimta a na yi magana ɗazu na ce za ta iya ba da abin da ta karba da kasa da haka da sama da haka yanzu ita ta shiga takura ne tana neman kanta ne tana son ta kwaci kanta duk abin da aka ce ta bayar in tana da hali bayarwa za ta yi yanci ya fi me tana son yanci tana son ta kwaci yancinta ne ta zauna ba takura watakila yana takura mata ne ko ta ga abubuwan da ba ta so to auren ba zai daɗi ba kenan ba za a ji daɗin rayuwa ba don cewa aka yi waje ala bai na kuma waddatan wa rahama li taskunu ilaiha libasun lakum wa antum libasun lahunna alaysa kazalik to in ba a samu wayannan ba ba yadda za a yi a ji daɗin rayuwa ba yadda za a yi a ji daɗin aure da aka yi shine yafi komai jin yafi komai daɗi a rayuwar duniya قال وحدثني عن مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها أبن تتوقع تباير دون تقواتي كانت ولم ينكر ذلك عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بمسلم تهاك وبيتي أي ليفيبا قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها إتي واتش ذات فنشكنت دقا مجنتا أنه إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وألم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد, ورد عليها مالها yace in an san cewa cutar ta yayi zaluntar ta yake yi shi a kashe auren dukiyar ta akwati dukiyar abinda fansan kanta da ta yi din bayan ta fanshi kanta sai aka bincika aka ga cutar ta yake takura mata yake kuntata mata yake watakila so yake kuntata mata dan a karbi wani abu a bashi aka ce sai a kashe auren a kwato duk abin da ta bayar din a dawo mata da abinta ya yi zalunci ba adalci ya yi ba قال فهذا الذي كنت أسمعه والذي عليه أمر الناس عندنا إمام مالك يتي أبن نكي جي كينا كما حق الأمر يكي أوجم مدينة قال مالك لا باس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها بالي في ta bayar da sama da abin da ya bata ko daidai da abin da ya bata ko kasa da abin da ya bata yanzu so ake a zauna lafiya shari'ar musulunci ba takura la darara ko la dirara ita ta nemi a raba auren to watakila in aka raba auren ba shi da abin da zai shi wani auren to shi ne sa ce to tun da ke ke neman ku rabu shi yana son ku zauna tare zai ki ba shi abin da ya baki shi kenan sai a raba shi kenan sai a raba aure sai ki dauko ki bashi shi kenan yanzu ga shi gaban manzon Allah an warware matsala har an gama ba jayayya ba jayi ka dawo ba mene da mene ne abin da ya kawo wahala a cikin rayuwa kenan duk in ka shiga cikin makhtutat rayuwar da aka yi shekaru 60 70 80 da duk manyan da sarakunan musulmi shi da za ka ga magana da ai wasikun da ake rubuta na shari'a duk baya fin shekara biyu uku baya fin ɗaya bisa uku na takarda an gama komai da komai amma yanzu fa kotu za a rubuta takarda shafi tamanin shafi sittin shafi ɗari don Allah wa yake da nutsuwan da zai karanta shi alif ba har ya zai karshe komai ana yi ne a gurguje to shi sa sai a tara shari'u shari'a wannan na nan aka wannan alafta aka wannan akwaba aka shi ke nan shi'ar sai da za a yi to a lokacin sewa mai kuɗi shi ne zai ci shi ke da gaskiya in kana da kuɗi kai ke da gaskiya an fahimta shi ne ya kawo rikici a cikin rayuwar da ake ciki yanzu inda aka ce za a kare gaskiya nan kuma ake kare mai kuɗi in ba gaba aikin shari'a aikin lauya aikin mai hajji an koya ne don a kare mai a kare gaskiya a kare mutuncin mutane hakokin mutane to wanda ya laifin ma za a kare hakkin shi in zai ba da kuɗi in ya ba da kuɗi zai bayyana ma ya yi laifin amma za ka je ka nemi ko a rufe abin ko kuwa a yi mishi sassauci babu talafil muhtala'a babin da ya zo na wacce aka yi hulɗi da ita sakinta ala haddasani yahya an malikin an nafi'in anna rubayya binta mu'awwiz ibn afra جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان تزوج تشي ستاي قل إذا مجن تزامن سيدنا عثمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره سيدنا عثمان يجي وانا مغانا بمسن تابا وقال عبد الله بن عمر عدتها عدة المطلقة يجي ذاتي عدا وجه أكسكا قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون وأن من يمن يما لمي سنة فرتشوا عدة المختلئة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء دخل إيد سكي ثلاثة قروء قروء كو سركي أكو كو جني أكو كو وتا أكو قود باتا جني قال مالك في المفتدية وتتكي ذات فنشكنت إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاه جديد أنت ذو تفنشكنت أككما توب ذات كوما وجمج بسيد صاب أوري فإن هو نكاها ففارقها قبل أن يمسها تو إن يساك أورنت كافين يسادو دا إتا شي سكيتا أي أنت ما لكم عليهن من عدة تعتدونها لم يكن له عليها إدة من الطلاق الآخر بات إدة لقسكي نكر شيء إلا وتبني على إدتها الأولى سيتجيني أكن إدة تفرقو قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك قال مالك إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها إما تتفنشكنت وجمجنت وأنا أبتتي سكيتا فطلقها طلاقا متتابعا shi sake ta saki jere nasakan ya jere bai tsaya yayin numfashi ko ya wata magana ba a'a ya ya sake na sake na sake fa zalika sabitun alaihi fa in kana baina zalika sumatun fa atba'ahu ba'da sumat fa laysa bi shay'i in kuma ya sake ta ne sai ya shuru ya mai da numfashi ko ya dan sannan ya sake sakin ta ya sake saki wannan ba komai bane wannan saki da suka zo daga baya ba komai abinda za a yi la'akari da shi sakin farko kenan babu ma ja'a fil li'ani ta'azana Allah min al-li'ani babin da yazo na li'ani li'ani Allah ya kiyaye abin da ke afar da shi ne mutum ya zargi matarsa ciki ba nasa ba ko da ba nashi ba to abu ya kici yake canyewa to sai a zo a yi li'ani ya yi rantsuwa su hudu na biyar sai ce me garaballahi alayhi la'anatullahi alayhi alaysa kazalik to shine qala haddathani yahya an malik an ibn shihab anna salaban anna sahal ibn sa'd as-sa'idi akhbarahu anna uwaymir al-ajlani jaa ila asim bin adil al-ansari fa qala lahu ya asim wannan yazo wajen asim yace ya kai asimu ara'aita rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan a yaktuluhu fataqtulunahu ya asib yanzu mutum ya je gida ya tarar da wani kato kan matarsa kashe shi zai yi ko kuma ku zo ku kashe shi ko ya zai yi da wannan takaici da bakin ciki da tashin hankali am kaifa yaf'al ko ya zai yi dan dai in ya kashe shi me yasa yana zina ne da matarsa sai a ce ke kawo shaidu guda hudu in ba haka ba sai kuma a yi masa haddi salli ya asim an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka je ka tambayo min manzon Allah wannan mas'alar mutum ya zo gida ya tarar da matarsa Allah ya kiyaye wani na kan yana zina da ita jira zai ya je neman shaidu guda hudu ko fushi zai ya kashe shi ko kuma ku zo ku kashe shi ya zai da wannan takaici da tashin hankali da ɓacin rai da damuwa rigima kenan ko فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها da aka zo aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah ya bata ran shi bai ji dadin tambayan ba ya aibata wannan tambayar hatta kabura ala asimin kabura dama aka ce kabura bi dhammil ba'i fil jismi wal ma'ana kaburat kalimatan takhruju min afwahim kabura makhtan inda Allah an taqul ma'ruf yasa ce kabirtu bi kasril ba'i fi sinni wajibun mudari'uha bil fathi la ghayru ya sahi kabira yakbaru wa fil jismi wal ma'ana kaburtu bi dhammiha mudari'uha bi dhammi fa'alam bi idahin kabura yakburu kabura kaburat kalimatan takhruju min afwahim kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'aluna alaysa kadhalik hatta kabura ala asim ma sami'a min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فلما رجع عاصم الى اهله جاءه اويمر فقال da ya zo sai wanda ita ya aike shi ce ya asim mai kaje ka jiyo min ma za kala laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qala asim li uwaymir lam ta'tini bi khairin kad kariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al mas'alata al mas'alata allati sa'altuhu anha ai baka ba wani abin kirki kai min ba abin da kace jin tambayi manzo Allah na je na tambayi manzo Allah manzo Allah ya fushi baya so faƙalan waimir sai waimirin ya ce yanzu ba aike zai ba da kaina zan je wajen manzon Allah na tambaye shi wallahi na rantse da Allah la an tahi hatta as'alahu anha wallahi sai na je na tambaye manzon Allah fa aqbala waimirun hatta ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wastan nas waimir ya kazo tiriyan tiriyan tiriyan ya zo samu manzon Allah tsakiyar jama'a فقال سيتي يا رسول الله لله أبي يا تارمش عنك لكم يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه يا من زعل الله كمان الأباري متين يجي سامون ينا زنا ينا فاسكنتي لما تسا كششي زي كما كششي am kaifa yaf'alu ko ya zai da wannan takeici da tashin hankali da bacin rai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a cikin wannan riwaya a wata riwaya sai aka ce ko ka kawo shaidu ko kuwa alkisasu alaik a wannan riwaya sai manzon Allah ce kad unzila fika wa fi sahibatika fazhab fa atbiha an saukar da aya a cikin sha'aninka kai da matarka je ka taho da ita qala salun salu ce fatala ana wa ana ma annasi inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi suka yi li'ani ya ce ta yi zina ta ce ba ta yi bai ce ciki ba nashi bane ta ce naka ne ya ce ɗa ba nasa bane ta ce naka ne to kuma kowa ya tsaya kowa na kan bakansa to ba abin da za a yi sai li'ani sai suka yi li'ani falan ma faraga min tala'unihima da aka gama li'anin qala waymir sai mijin ya ce kazabtu alaiha ya rasulullah in amsaktuha ya manzo Allah ai in na rikita wallahi ƙarya kenan ne wallahi ba zan ai magana ta kare kenan fatallaka ha salasan shi sake ta saki uku qabla an ya'murahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kafin manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka sake ta qala malikun qala ibn shahab fa kanat tilka ba'du sunnatal mutala'inain shi yace ai wannan sai kasance zamo sunnan masu li'ani kenan guda biyu Allah ya kiyaye amin duk abin da bai faru ba ka daina bincike shi wata cikin labari da ake bayarwa tambaya ya yi ba tare da abin ya auku ba irin tambaya dai na ko ko a ce isgalanci tambaya dai abin da bai auku ba yasa salaf in aka yi wata tambaya sai ce ka je ka bari in abin ya faru ka zo za a samu jawabin da za a baka a daina farlanta abubuwa ana faɗa to da yawan na abin sai kuma ya je samu abin a gida shi yasa hankalin shi kara tashi an fahimta matsala ce ba ta da daɗi don ɗan adam duk shiriritansa duk iskancinsa da menene da menene abu ɗaya an yi ijima mutane baki ɗaya sun ijimai a kai duk mutum yana da mota mai kyau yana so abokin shi ya gani yana so ya ɗauki abokin cikin mota mai kyau yana da gida mai kyau yana so yana son kowa ya gani kowa ya ji daɗi amma kowa baya son a share kashi cikin matarsa kowa baya son a yi mushara a kalli matan ma baya so a gani balle a ga inda baya son a gani an fahimta kowa ne a lokacin da ɗan adam yake ɗan adam amma yanzu an ga an riga an zo an lalata ma mutane rayuwa matsala in ana baka labari sai ka kamar tatsuniya kenan eh saboda sai ka kamar tatsuniya kenan ba wanda ke son ashar ko baya son ta ta yi masa lami ta yi kaza ta yi kaza ya sake ta baya son ya ji wani ya aure ta ba haka bane ba baya son ya ji wani ya aure ta balle zama daidai da shi ko sama da shi ya shiga tashin hankali kuma ke saboda me saboda wa'ansu abubuwa ne da suke cikin jinin dan adam wa'ansu abubuwan ba ka da yadda za ka yi ka hana su sai dai ka yi aiki da shari'a a kai kishi a wajen mata manzon Allah bai taba hana kishi ba sai dai ya magance da ta ce ku ce manzon Allah ni ina da kishi na girma kuma ina da yaya sai manzon Allah ya ce me zai miki addu'a zafin kishin ya tafi da kishi da jini da soyayya da sha'awa duk suna cikin jinin mutum zai miki addu'a Allah ya tafi miki da zafin kishi da safiya ta zo tana kuka ya manzon Allah menene ga nan aisha sun ce min ni ba yahudi ya yahudiya binti yahudi sai manzo Allah ya yi dariya ya san kishi ne sa ki je ki ce mata ke ce yar haruna babban ki ne musa mijin ki ne muhammadu ki je in suka faɗa miki ki ce ai ubanki shine haruna babban ki shine musa mijin ki shine muhammadu ta ji daɗi ko ba ta ji daɗi ba haka haka ina na aisha ce suna na fata ke je ki fahimta ke uwa ki kafin a auro ta ba sai da ta tsufa ba ta yi kaza kaza kaza yace tana kuka ya manzo Allah ga abin da sai manzo Allah ya dariya yace ki je ki ce mata uwa ki ta auri manzo Allah yana saurayi madarar mutum ke ita kuwa kafin ta auri manzo auri manzo Allah fa na na Fatima ba ta samu makami ba yake da mu ba yadda za a yi wa'annan matsalolin su gidan manzon Allah ke ba haka bane ba to sai ka samu ya za a magance matsaloli akwai matsalar da ba za ka iya hana ba za ka yi hana ta ba to ya za a yi sai a nema mata magani sai a nema mata magani Allah ya halicci bayi su ne don ya jarrabe su allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ba haka bane ba to akwai matsalar da ke tashin hankali mace kyakkyawa da komai da ake bukata ga mace ana su sai Allah jarrabe ta yau kina girki keke girki sai Allah ya cire sha'awai mijinki a jikinki baya sha'awai da wanda da ya kalle ki ko ya ji kanshin jikinki komai ya ta kaman zai hauka yau duk dabarar da kika yi kin ina komai yadda ka san lagwanin fitila haka ya za ya za a kwana wannan daren ya za a magance wannan tunda ba ki da dabara jarrab Allah ne ya jarrabe ki wata rana ke ma zai zo abin ya zo aka si haka to sai a ta nuna wa mutane ya za a yi a magance wannan abubuwan in ba magani aka samu musu ba a ce an hana wannan abin ba zai taba hannuwa ba kamar kishi a wajen mata a wajen dan adam duka a wajen dan adam duka eh ban ji ba
قال وحدثني عن مالك عن نافع أليس كذلك؟ عن عبد الله بن عمر أن رجلا لعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وني يملا أنا دماتش zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ai sai ta saba karanta hisnul muslim duk abubuwan da ake sai in ka saba yi shine ran da ka shiga wani hali zai ma amfani amma baka saba ba yau za ka ɗauko ka karanta ai ba za ka iya ba tashin hankali kenan da ka fara sai ga zuciyar ta je wani wuri karanta ma ba zai yi amma in aka saba da natsuwa da imani da karatu da addu'o'i sai ga Allah ya kawo saukin al'amari ba karamar matsala ba ce ba fa ba karamar matsala ba ce ba rannan dare awa goma sha biyu sai ya zama ta kamar awa ashirin da hudu gari kuma ya ki wayewa shi ma hankali shi tashi ai ba ita kadai bace ba namiji shi ma ba abin da yake ta mishi hankali kamar yana so ya sadu da matarsa abu yake yiwuwa matarsa na son ya sadu da ita abu yake yiwuwa tana cikin tashin hankali yana cikin tashin hankali ya ake yi kuma ana so a yi bacci hankali ya waye a juya a yi tsaki a juya a yi tsaki ya juya a yi tsaki ta juya ta yi tsaki sai shurin jura to ya za a yi kuma ranar dare ya zama awa ashirin da hudu ya ki gari ya ki wayewa to ya za a yi a magance wannan matsalar wanta falamin waladi ha shi mula'ana ya ce ɗanta ba ɗan shi ba ne fafarraka rasulullahi bai nahuma sai manzo Allah ya raba tsakaninsu wa alhaƙal walada bil mar'a shi ya ɗauki ɗan ya ba matar zai gaje ta za ta gaje shi lokaci ya cika ko اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ina littafi ina za ka ko